بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وعليك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta ala ƙara haɗa fuskokinmu a daidai wannan rana na yinin alhamis bakwai ga watan dulhijja shekara ta 1445 wanda ya da sha uku ga watan jun 2024 a wani majalisi namu mai albarka da muke karatu cikin littafin kitabun tauhid na shekul islam muhammad ibn abdul wahab wancan sati mun tike magana akan babi na babu ma ja'a fil qur'ani wa nahwihi babi dake magana akan abin da yazo gami da wato bokaye da matsafa da kuma masu cewa suna bin kasa ko suna gani har hanji muka yi magana akan akan su a yau insha Allah za mu shiga babu ma ja'a fil nushra kafin shiga karatu akwai akwai gyara da nake ganin ya kamata lalle a yi shi saboda a da ya zama wato ɗan isar da wato shi kuskure da muka yi a wancan zama wannan hadisi da muka karanta hadisi sahih muslim an ba da azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam an nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ata kahinan aw man ata arrafan fa salahu an shay'in fa saddaqahu lam tuqbal lahu salatu 40 yawman wannan hadisi wajen tawfiqi da nayi da hadisin gaba mana ta kahi na fasadaqahu ma yaqulu fa qala kafara bima unzila ala muhammad to akwai abu biyu da aka samu tawdini da nayi wannan shi da ma akwai shi a wajen malamai ba yanda nayi hada hadisan guda biyu wannan akwai shi wajen malamai to amma akwai wani kuskure da na fada yanda nake ce fasadaqahu anan hadisin farko na cewa duk wanda ya je wajen mai gani har hanji shine arraf ya tambaye shi wani abu kuma ya gaskata shi to za a karbi sallarsa na kwana 40 ba to kuma ga hadisi na gaba ya ce duk wanda ya je wajen boka kuma ya gaskata shi da abin da yake faɗa to kuma ya kafirce da abin da aka saka manzon Allah hadisin farko zahirin shi kaman yana nuna bayan kwana 40 kamar shi ya dawo da imaninsa kuma zai za a ci gaba da karɓar ibadarsa hadisi kuma na biyu yana nuna kamar ya kafirce baki daya wajen taujihin maganan sai na ce fasaddaqahu na na farko na wancan na hadisin fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatan salatan 40 yawman wannan yana magana akan ba kaidi na sharadi ba kaidi na agalabi wannan kuskure ne kwarai da gaske a sannan kuma sai taujihi da nayi ko kuma yanzu ya kamata mu ƙara bayani akwai abin da da can barin jaya da shi ba kuma yanzu shi na fahimta a ma'anar hadisi din cewa da nayi kaidul agalabiya ne ba kaidul shart ba wannan kuskure ne saboda abinda suke kira qaidul aghlabiyya shine wani abin da za a zo a faɗa saboda galibin abin ya fi samuwa da da da da da su wanda aka magana akan su kamar da aka ce wa qadhul muhsanatil ghafilat hadisin abubuwa guda bakwai da suke cikin asabul mubiqat da suke halaka mutum daga ci sai aka ce mutum ya samu wata mace bata je mata gani ba ya mata kazafi to wannan ana kirki qaidul aghlab galibi wanda aka kuma kasafi su ne mata saboda su ne suke da abin da za a musu kasafi da akan shi na mutunci amma shi ma namiji ne baya nuna cewa baya ba wato halal ne a mashi wannan kasafin ko kuma ba babban zubi bane akan shi wannan kasafi din to wannan shine ba ne malai kira qaidul aghlab al qaid bil aghlabiyya to ni kuma sai na ce wa fasaddaqahu wa inna shine wai qaid bil aghlabiyya ne saboda yana magana akan galibin halin ne abin da saboda za mu kara a yin bayani kan wannan hadisi insha Allah kuma mu kawo mazahir na malamai sai kuma mu kara tarjihin abin da ya bayyana mana a kamar da dai aka sani wannan hadisi ba mu ya ruwato shi a cikin sahihin littafin sa a mu a nusan da take hannun mu babu lamarin fasaddaqahu cewa aka yi mana ta arrafan fasalahu an shay'in lam tuqbal lahu salatun 40 layla 40 yawman wa haka lafazin imamu muslim take wato duk wanda yake wajen boka ba a ce ya rasa ba cewa aka da ya je ba za a karbi wato sallarsa na kwana arba'in ba wanda ya kara kusan dan kahu shine wato imamu ahmad imamu ahmad shine ya kara shi ma yake rawaitowa da sanadin shi ne irin sanadin imamu muslim din shi ma musulmi na rawaito wata hanyar muhammad ibn al-mukanna shi kuma imam ahmad yana yana shi ma fitar da shi duka su biyu suna rawaitowa daga yahya al-qattan daga ubaydillah al-umari daga nafi' maula ibn umar daga safiya binti abi ubayd al-thaqafiyya a matar ibn umar daga wasu daga cikin matayen manzo Allah abinda abu mas'udi da mashi cewa daga hafsa hafsa take ruwaitowa daga manzo Allah manzo Allah ya faɗa wannan magana to shi imamu ahmad sai ya fasaddaka sai ya gaskata shi a to kuma babu amur ba shi kadai ya kadai da wannan karin ba saboda akwai masu ganin kamar wannan karin ba za a karba ba to ba shi kadai kadai kadai da karin ba ko da ba shi kadai kadai da kamar yadda muka faɗa imamu ahmad shi sa general ne a wannan harka shi ba ka cewa ya yi kuskure kai tsaye sai kana tabbas imamu malik da imamu ahmad da sauran manyan malamai suna iya kuskure amma sai kana da dalili irin su alƙawari suna iya kuskure amma sai kana da dalili sosai ba wani abin da kuma abin da zai sa a fahimci cewa ba wai malai musallama mun kuskurensa ba galibi za a rawaito wannan hadisi galibi za a rawaito malamai za su kawo wannan hadisi suna kawo kusa daga hudu wani ke rikiyar sun yi da wani ƙarin sadaka wani daga a wani zamani kawai zai ce shi yanzu bai da wani ƙarin ba zai wuya a iya sallama masa sannan kuma a haka ma akwai wanda ya mishi wuta ba akwai abdurrahman ibn muhammad ibn mansur al-harifi ya mishi wuta ba kamar yadda yake cikin kitabu al-ibana na ibn battah yake ruwatuwa ta hanyar wannan mutumi shi ma daga yahya al-qattan da sanadin da yake kuka ji shi wannan abdurrahman ibn mahmud ibn mansur al-harifi shehu ne ya daga cikin manyan malamai wanda suke da gaskiya duk da dai haddasa akwai akwai yan akwai yan kurakurai to amma dai kaga imam ahmad ya mushi wuta ba sai ka wannan zai sa a mutu daga kuskurensa wasu daga cikin malamai da yawa sun fada kan raunin haddasa saboda haka to ba za na malamai kan fassara wannan hadisi a shi ne na farko wanda suka tafi akan tawakkufi wato kar ma mu fito fili mu ce kawai musulmi ne kuma musulmi ba yadda hadisin ya zo a haka to bar wanda ya wani laifin ya tsaya shi ba a cikin wato iskali a cikin a cikin wato rashin san tabbas wasu malamai suka ce a tawakkufi kawai saboda ana iya samu wanda shi halin shi kafirci ne za a iya samu kuma wanda shi halinsa a wato fasikanci yayi amma bai fita musulunci ba sau da aka kawai mu jefe shi da waɗannan hadisai da guda biyu duka sau da aka in ya je in ya tuwo shi kenan ko bai tuwo ba zai ga abin da zai same shi wannan shi ne ɗaya daga usulacin malamai suka ce a tawakkufi wanda cewa a tawakkufi wannan na'am idan suna magana yayin da ake bada nasti na wa'idi na razani dama haka wato manhajin malamai yake idan ana bada nasti na razani kar ka zo ka ce wai amma jin da haka kana da mafita a yayin da mutum ke sata sai ka ce wanda ya sata ba mamuni bane sai ka bar shi a haka amma ka tabbata yana mafita to kaga ya kace zai ci gaba kenan eh in wannan suke magana to kaga za a iya karba amma idan suna magana wai a shiru a kyale yayin da ake daddale masala ta ilimi kaga wannan ba zai yi a yi haka ba saboda dole dai a samu guda daya ko dai shi musulmi ne ko shi ba musulmi ne ko dai kafirci da ya kafirci ne karami ko ba kafirci ne babba a wasu daga cikin malamai sun tafi zuwa ga cewa a faɗar kafar ba'uzila ala muhammad wanda lafazi da alinkule lafazin a dunkule bai magana bai fayyace kafircin kafirci ne ba kuma kafirci ne karami ba saboda ka sai a koma sauran nasoshi a ga me na sauran nasoshi suka faɗa ya ce to suka ce to da muka koma kuma sai muka a can hadisin imam muslim da hadisin imam ahmad cewa aka lam taqbal lahu salatu 40 layla to kaga anan tunda an ce ba a karba ba a ta arba'in da kaga an karba suka ce kaga wannan kafirci kafirci ne karami wanda daga cikin malamai akwai salih al-sheikh daga cikin jikokin malam ya daga cikin manyan manyan malamai na wannan zamani kuma Allah ta'ala ya musa tara kwarai da gaske wannan shine zabin sa kamar yadda na gani a cikin kitabut tawfiq shine kitabut tawfiq shi wannan shine zabin sa yake cewa wannan wanda yaje ko da ya ga zarta shi mutakar dai bai wato zakke ma wani laifi da na kafirci ba kawai mujarradin ya gaza ta bukan ne to wannan wato yayi kabila ne min kamar irin zunubi amma ba za a ce kai tsaye ya musulunci ba wannan shine ra'ayinsa wasu daga cikin malamai kuma ra'ayi na uku shine masu cewa wannan hadisi a saukar da shi masauka masauki guda biyu kowane da malansa farko shi abin da na faɗa wancan sati a ce wannan laifin zuwa ne wannan shi ne laifin zuwa kawai zuwansa da yayi ya gaskata ko bai gaskata ba to wannan shi ne laifin sa ba za a karɓa na kwana arba'in ba amma na laifi na biyu shine wato ya zama na in ya gaskata shi in ya gaskata shi to yanzu kuma shine laifin cewa ya fita musulunci wannan shi ne fatawa ta allaje shi da'ima wanda ke karkashin allamar jazira al'allama shi abdulaziz ibn bas wannan shi fatawa da suka bayar kenan suka ce duk wanda ya tafi yana tsammanin cewa wannan bokan ya san gaibu ko ya gaskata shi a cikin abin da ya faɗa to yanzu wannan ya fita musulunci Ah, sai ya zama kamar kaga a nan da to ni na sami a wannan zabiyar harshen da na sai yana ce wannan tangi na wato lafazin yake a faqad kafara bima usila ala muhammad to kaga faqad wannan jawabi ne sharadi wa saddaqahu wannan kuma tana ƙara yin bayani ne tana ƙara bayanin wato zuwan nasa wataƙila abba bai sani ko abamci abin da yasa kai zuwa gare shi in suka ce in a ce a ta kahinan fasaddaqahu sai zama faqad kafara shi jawabin fasaddaqahu wannan ba shi ne jawabin ba bari gida an fahimta fasaddaqahu ba shi ne jawab ba wannan ana maganan wato ana siffata maka shi halin wannan wanda ya je wajen bukan ne yawwa madata kahinan fasaddaqahu wannan ana gaya maka siffarsa ce to su lajatu da'ima suna cewa to wannan siffarsa shine wanda ya je ya gaskata shi amma wanda bai je bai gaskata shi ba to amma wannan ai baya wato fassara lafazin hadisi na farko dan shi ba kusa da kahun ta zo inda kawai da ya je wannan babu wannan lafazin fasa da kahuda ba za a kawo da iskalin ba amma da ya je aka ce fasa da kahun shi ma kaga wannan sifa ne ta hau ta hau irin wata sifa irin wata irin wata sifa ne ta ba jawabin sharafin shine lam tuqbalu salatu 40 layla a tafar arabar ko jawabin sharafin kuma annabi shine bakar kafara eh eh to amma kaga ana ayyukan tashi da su za a karɓi kwanan kafara arba'in ba ya ga tashi aka ce ba san ko kuna fahimci tambayar ka ba
zuwan nasu da kuma kashi ne idan zuwan ne kawai wani abu ne da don kuma ya haɗa da zai tabbata shi don kuma wata hukunci na biyu zai haukan shi shi da ra'ayin da su al'allama shek bin bas to yanzu yanzu in muka ce wanda ya je wajen boka ya tambaye shi wani abu ya kuma galkata shi a ce a game da abin da ya tambaye shi to ya to ba za a karɓi sallar salafa arba'in ba to ya zami da fasa daga hukun kenan
kamar yadda ya ji ko bai gaskata abin da ya gaya masa ok ya je bai gaskata ba shi to shi ne to ya je bai gaskata shi ne laifin kwana arba'in da ya gaskata kuma shi ne laifin kuma ya kafuta eh
wato shi da abin da kake sai ya gani da kake sai na wanda kake sai ka guda biyu ka gasa za su hau kashe wuce sai ya karanta amma bai karanta shi ba a su ba su ba malamai sun cewa suke da majalajin da ya je a kowane laifin laifin zuwa wajen boka ne malam ba sai magana zuwa kuma da ban na kokarin eh wannan ai da ban ai wannan wanda ya ya je ne saboda ya- ya jarraba shi mu yanzu muna magana lamarin fasadaka hu ya la ayi ta saboda bai bazin fasadaka hu a hadisin farko an ce ba za a shi sallar shi da kwana arba'in ba hadisi na biyu kuma aka ce kuma ga- jawabin sharri shi ne ya kafinta to wannan kafirci kafirci ne karami ko kafirci ne babba tunda wannan bazin cewa arba'in kwana arba'in kaga na arba'in da dai za a karɓa ke kaga yana kan sun cinsa to shi a sale alu shekh shi ke cewa a kaga wannan yana nufin ba wato ba shi ba ba kafin bane kafirci ne karami ake magana a wannan hadisin na gaba yace to wannan shi ya fi zama mubayyan sai zama a yi hamlu wannan almutaba na alal mubayyan na hadisin da ke sahih muslim so su kuma a su rajin tayi ma cewa suke yi in dai gaskata shi ya ce wato ya san gaibi wanda kuma wannan kakowa ba ya yi jima'i a kansa to amma aka suka ɗauki hadisi to kusa da kawo dai ala ayi halin kusa da kawo ba ba- ita wannan ba ita ba shine jawabi na sharadin ba faqad kafara shine jawabi na sharadi fallam tuqbal lahu salatun 40 yawma shine jawabi na sharadin ban to fasa da kawo wannan a, sifa ce da ake magana to idan ya zama a, abinda su suka tafi a- zuwa gare shi su rajin su da'ima haka yake to kaga shine fasal da muka yi a baya to amma ni gaskiya ina ganin wannan kamar wato sufofi ne na- na- na mutane guda biyu kamar da imamun mudawi ya faɗa su kuma ne da mutane guda biyu ba su kuma da mutane da mutum daya ba a na farko a hadisin farko da ce fasala wa an shay'in tambaya yi sannan ya gargata shi wannan halin a wanda ya je ne ya gargata abinda a, a, ya sani mazala ya faɗa cewa waɗannan bokaye aljanu suna gaya musu maganganu guda ɗari a ciki kuma guda ɗaya su yi gaskiya to kaga wannan ya gargaza shi da abinda mazalla ya gaya mishi ne cewa yana iya yin gaskiya da shi sai ya gargaza shi a cikin wato ƙarya ɗari da yake yi ko ƙarya cikin sai da yake yi a saboda yana jin cewa su bala shirani su ya gaya mishi wannan wannan ba wai shi a karan kansa ne ya san gaibin ba a shidanu su suka je suka yawo suka je suka gano masa ko suka je suka jiyo masa ko suka je suka bi diddigi a to sai ya karanta shi a haka ya kaga wannan ya karanta shi da abin da maza da dama ya riga ya faɗa masa to wannan sai a ce to kaga mujarradin zuwansa sai da dai ya je ne tambaye shi kaga wannan shi fasaddaqahu da ya karkata shi ya karkata abin da yake ganin zai iya sani wanda bai kai gaibu na Allah ta'ala ba to wannan shi shine wato zulubin sa da nabi sallallahu alaihi wasallam ya sallasa da kwana 40 ba haka zalika da ya tambaye shi kan wani abu sai ya tambaye shi danu ya sa su su je su nemo wannan abu wani abu da yake nema yake ku je ku bazama ya kawo shi wani hula ko takalmi na wannan bawan Allah sai suka bazama suka zo suka gaya musu wa ana ai usurun gaba za a same shi ko usurun yamma da ya karkata shi ko sai ya same shi ya same shi ya ga abin da ya sace a sace mishi ko abin da ya kace masa ya gargata shi saboda wato yana da damar ya hidimantar da shirarin sun hidimta masa ya gargata shi a haka saboda ya san cewa wannan mutum yana mu'amala ne da kwankwamai kuma kwankwamai suna hidimta masa to kaga wannan shine wato ya zama na gargata wanda yayi gargata wanda bai kai gargata mu ta fita daga musulunci ba wannan shine ra'ayin farko fasar dakahu ba shine fasar dakahu nabi ba wataƙila an fahimci magana fasar da ƙau na farko wannan shi daban shi ne abin da gaya muku yanzu amma shi wannan na biyu shi ne wanda ya tafi ya gaskata shi wannan bokan yadda musulmai ke gaskata ubangiji mujarradin ma yadda musulmai ke gaskata ubangiji to kaga wannan ban fa'ida musulunci saboda wannan ya ya dauki wani babban ban abu ya ba ya ba wanda haƙƙi ne na ubangiji ya ba ma wani haka zalika idan ya rika cewa shi wannan mutum bai gani ne har hanci shi ya san komi in ya gani kafin ka faɗa mishi ba ya sani kuma duk abin da yake so ya juya idan ubangiji ya so ya masa ba zai iya juyewa a shi an fasa ruwan sama yana zai iya wato tasarrufi ya zama da wani wato hannu a abin da ubangiji ya hukunta yana da dama ya canzawa da zama kuɗi wani zini kuɗi kada ka ne zama to wannan shi wanda ya wannan kaga shi bakar kafar babu jira ala muhammad wannan shi ne wato abin da taujihin da shi al-imamu zunabi a cikin fajin kare da ya taujihi na karanta ta a wancan sati satika baya a kuma an ma na rubuta amma ba san shaidan ya matar da ni duk da a lokacin Sheikh Suleiman da ya ɗauki wannan ra'ayi da na faɗa yanzu sai watsi da ra'ayi shi bai da ba to wataƙila wanda ya fuske ni sai ban ɗauki ban ɗauki wannan wannan ra'ayi ba amma da na sake dubawa sai na ga gaskiya wannan ra'ayi kamar shi ya fi ya fi zama daidai haka zalika wanda shi a zahiri ba zaka ta boka yake ba amma kuma yana yi wasu abubuwa da za su labudda mai kadar ta boka ne yake irin wannan aikin kamar zai ce shi yanzu irin masu wato bugu kasan nan za ka san cewa sun shirya cewa ubangiji ya ya mutu a sanin abubuwa amma da ya riga ya wakala duk abin da ake faruwa duniya da sauran suke yi za ka zai zama kusan dogaransa yana kan waɗannan taurarin ne yana ganin su suke yi ubangiji kawai ya ba su kawai kada masu je su yi abin da ya kamata amma dai ubangiji ba ya sani to kaga wannan shi abin da zai ka zama shi ne zama gabaki ɗaya dogaran sa ya dogara ne akan waɗannan abubuwa to wannan ko da ya ce shi ba saboda rafiyar zuciya zuciyar ya rafiyar wannan abin to shi ma wannan ya riga ya fatsama malamai suna saukar da shi masauki na yamka musulunci saboda ya kai shi wajen wato tawakkali ga wani Allah ta'ala baki yana gada kuma suna da tasarrufi a cikin qada'ullahi sauri saboda haka wannan shine wato dan gyaran da da da nazo da shi ce duk wanda ya je wajen boka ya karkata shi karkatawa na bai daya ya kuma rika cewa ya san gaibu kuma yana magana da shedado kuma da abin da yake so ya sani zai iya sani kuma yana da cikakken iko cikakken dama na ya canza wato hukunci da Allah ta'ala yayi kuma gaskiya yana tare da shi yayin da ya faɗa magana kawai gaskiya ne da yayin da ya faɗa magana kawai wato shi kamar yan kauka kamar da mutane ke faɗa to da kaga babu hukunci wajen kafircinsa ya fita musulunci saboda haka hadisin yana magana ne akan wato hali na mutane guda biyu ba yana magana ne halin mutum guda ɗaya ba musamman idan ka ƙara duba wannan hadisi na Ibrahim bin Husayn da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ta tayyara aw tayyara lahu aw takahana aw tukuhina lahu aw sahara aw sahira lahu sai kuma yace mana ka kahina aw arra aw mana ka kahina fa sadaqa ma yaqulu fa kada kafara ma uzila ala muhammad kaga a nan matsalar ya kawo canfi canfi kuma farko al'amari ai baya zama fita musulunci farko baya zama fita musulunci haka zalika nan wasu abubuwa da mutum zai je kawai haka yana tsammanin boka ya san wasu abubuwa kai tsaye ba za ka ce ya fita musulunci ba sai dai hanyoyin da kai tsaye suke iya kai shi zuwa ga cike shi zuwa fita musulunci in dai ya dimanta a kai in ya dima a kai shi sa mazala bayan ya gama sai shi wani ataka hin fasaddaqa hu ma yaqul ya galkata shi wannan shi wato gyaran da na sunayi ba sani ba alasa ba tare da amsuna ne ba abin ya fito fili saboda haka wannan fasalan wa an shay'in fasaddaqa wannan wato suka ci ta gaskata wa hadisin fasaddaqa lam tuqbal lahu salatun 40 yawman ba shine fasaddaqa na hadisin nabi ba wannan kowanne yana kan halin sa daban ina ganin wannan ra'ayi ya fi karfi akan cewa duk wanda ya je wajen boka kamar sali alshik ya yi kokarin cewa ma wai babu wani bai kawo halin da zai iya fita musulunci ba wannan kaga ai ganganci ne dan lalle shakka wa akwai halin da wanda ya je wajen boka zai iya fita musulunci shine ya nabi ya dauki wasu abubuwa na rububiyya ya bashi ya bashi kaga wannan jami'in jima'a ya fita musulunci kuma ana samun haka da yawa wasu masu zuwa wajen boka yana sun dimanta suna zuwa za ka gani wato sun ɗauki duk wasu kudura da ubangiji iko na ubangiji sun gasan ba wannan boka din kaga wannan zai biya mutum ya zama ya tsaya da imaninsa saboda haka wannan shine abin da dan jari da na da na sunayi yau insha Allah ta'ala za mu shiga babu ma ja a fil mushra babu zai magana game da al mushra al mushra a shine wato a dan magani da ake yi ma mai sihiri an mishi sihiri a mishi magani a yi rukuya da ake fada kusan wannan ya daga cikin manyan al'amura da ya kamata a yi magana kwarai da gaske saboda yadda abubuwa suka suke cikin kudewa a malam ya yi magana kan sihiri a baya ya yauta magana ya yi magana kan bokaye ya yi magana kan bokancin saboda kaɗan ya shiga wani maudu'i mai girman gaske wanda da yawa ana samun zamiya ana samun kafa tana zamewa a babi na rukuya da nushra wanda galibin wato jama'ir al'ama shi ibn taymiya ma ba ma al'ama ba ga magana ba irin mu a'a yana magana hatta malamai masu nanka kasu da fiqh da addini shi ma babu ruqya din sun dinga samu da baban da ruqya da babu ruqya da babi na wasu abubuwa da ake kura da da shi to su ma sun tsinci kansu a wasu abubuwa na mukhalafat na shari'a kamar da Sheikh Sani ke magana har su kansu wasu kasi malamai an sun samu kansu da an same su zaniya a wannan babi wato dan ka gane duk wani mai ruku ya gane cewa wannan abin da yake yi to yana da bukatan ya ya je ya san wato ilimi kwarai daga sai tauhidi na aqida wanda zai dace da wannan sana'ar da yake yi sabanin abin da mutane da yawa yanzu ga suna kawai mutum ya ya je ya dan karanta wasu magungunan sa ko ya je ya zama da wasu mutane sai je bude shago sai je bude shago kawai sai shi shi yana nan shi ya fara shi aljanu to wannan kuma galibi ana cin da jahilai ne ba su da ilimi ana samun wato kurakurai da yawa a ciki ana samun cikin kuɗewan gaskiya da ƙarya ana samun wani abin da yake gaskiya ne sai a haɗa shi da ƙarya ko abin da yake ma shirka ne ko an kusur tauhidi sai su haɗa shi kuma sai duk wani maganin sai sai a kawo wasu abubuwa da yawa wanda yake ba zai yi wani wanda su tauhidi a ce zai yi wannan abubuwan ba a kawo maka wasu wasu yalle a rubuta basu bismillah a ce duka ƙona shi ko a kawo maka wasu abubuwa a ce duka gidan duka ka tira da gidan da sauransu ko a ce in za ka yi sai ka kalla wani waje wanda ka san muka yake wannan ko kuma a ce ya zo ya zo zai maka rubuya din kaga ya kanta fata din kuma ya zo yana kanta a tsakiyar fata fata din yana kanta wasu manganu da to kaga wannan duk jahilci ne wanda wanda suke wanda rubuya din su ba sani ba to dole kuma shi da malai ya zo da ya zo saboda wannan bayani saboda wato a sakon ya isa a rubuya shine wato an ce a rubuya shi ne wato neman tsari da ake al'uza wani abu da za ka yi saboda ka tsare mutum daga ko shafa na ajanu ko kuma yayin da bai da lafiya din ko kuma kafin ma samu shi lafiya din ya zama ka bashi wani kariya da rigakafi shi ne wato a ruqya shi ne kamar malamai suke cewa al'uza daga raqa yarqihi ruqyatan muna san ruqiya amma ruqya ake cewa kuma sai ruqiya kuma ya zama wani abu daban ruqya jamisa ruqan me yin aiki sai a kira shi raqi shine wato mai yin wannan aiki na rukuya wato shi rukuya kamar da aka sani magani ne wanda ake ake yi ga wanda ake tsammanin shafan aljanu ko kuma a yi mishi ma kawai saboda a yi mishi rigakafi kamar da mazala yake ma hasan da husaini u'idu kuma bi kalimatin lahi tamma min kulli shaytanin wahama min kulli ainin nama haka wannan rukuya ce mazala yake wasu haka zalika mazala shi ma yana yi kansa kula'uzan yana yana tufa kansa kula'uzai haka duk wannan rukuya ce yake kansa a to sattu shi ita al-mushra ita ma wani bangare ne na ar-ruqya din wani bangare ne na ar-ruqya sannan kuma wani lokaci ana iya amfani da wasu magunguna na wato abubuwa na ganyayyaki ko wasu kwayan abubuwa wanda aka jaraba aka gani cewa suna yin magani to su ma ana iya amfani da wannan saboda a kwance shi sihiri din saboda kuma wato a raba shi da sihiri din da wasu aljanu da suka zama sun addabe shi to wannan su shi ma ana kira shi al-mushra shi ana kira shi annushir saboda ka nan malam zai mana magana akan waɗannan abubuwa wanne ne wanda yake halal a ciki wanne ne wanda yake haram a ciki akwai abin da yake halal akwai abin da yake haram akwai abin da kuma yake tajribi jarabawa aka yi saboda haka sai an je an duba an gani in ya dace tauhidi shi kenan a karba in bai dace tauhidi ba ba za a karba ba abu sa'adat majlis al-mubarak ibn muhammad ibn afir ya faɗa a cikin al-nihaya fi gharib al-hadith yana magana kan wannan nushra din yace an-nushra darbun min ar-ruqya wani bangare na ruqya wal ilaj da magunguna yu'alaj man kana yudhannu anna bihi masan min al-jinn ana yiwa wanda ake tsammani ya samu shafan aljanu ake mishi wani magani da shi wannan an-nushra din سميت نشرة الآن كلا نشرة لأنه ينشر بها عنه ما خامره من الداء saboda wato ana kokarin raba shi da abin da ya bayan da mishi na cuta ai yukshafu wa yuzalu ana raba shi da abin ana yaye mishi wannan abu wannan wato cutar da ta bayan da mishi ko dai shi cutar aljanu ko kuma wani abu ne wanda yake za a iya mishi magani saboda haka shi ita wannan annushira din a ciki akwai wanda yake halal akwai a ciki akwai abin da yake haram musamman kaga ana ana mu'amala ne da wasu jukuna wanda ba a iya tabawa a janu to jukuna wanda ba a iya tabawa wato ba ka iya ganin a ganin su da passory august ɗinka abubuwa ka guda biyar da kake sani da kake samun ilimi da su to kaga to wannan hanyar za ka yi jarabawa ka gani to da ka je ka jaraba inda ana iya ganin su da za mu iya zuwa mu je mu jaraba mu kawo wani magani kawai wanda kawai sha yanzu magani yanzu kamar yadda muke da maganin ulcer kamar yadda muke da maganin kaza muna maganin kaza da an sha shi za a ga ya lafa to su wanda muna iya ganin su mu je mu kama guda ɗaya kan mu mu tsare shi a laboratory mai ta gwaje-gwaje mu je mu ga wani ganye ne baya so da an ji an ga wani ganye ne baya so shi da ya shiga tunda magudan jini yake da ya shiga sai a ba mutum wannan maganin ta shi na yi magance shi to ba ma iya wannan saboda kan tunda ba ma iya wannan sai ya zama wato lamarin kaga sai an kowa wajen malamai da sassan tauhidi tunda abinda ba ka gani to wasu abubuwa zo da kai haƙuri sai abin da shari'a ta ta baka shari'a kansa saboda haka shi yasa mai nake cewa duk wanda zai yi waɗannan waɗannan harkoki a kar ya zama ya gina abinsa da yawa akan almuhawalat wal wal afshar ya zama kawai ta da yarayi yar yake yi a ya zama ya wato abin da ke haska mishi shi wato shari'a ta musulunci musamman tauhidi sannan kuma babu laifi idan abin shari'a ta bashi dama zai iya yin a wato jarabawa din ya jaraba ya gobe a ya gani in ya samu shikenan abin ya yi aiki shikenan bai aiki ba kuma shikenan sai a bar shi kuma a je wajen wani a to wannan annushira kamar yadda nan malam zai kawo magana ibn qayyim a ciki akwai wanda yake haramun ne a ciki akwai abin da yake halal ne annushira akwai abin da a ciki akwai abin da kuma za a za a yi tawakkufi za a tsaya tukuna sai an yi bincike kai tsaye ba za a ce halal bane ba za a ce haramun bane wanda yake haramun shine wanda yake kai tsaye daga shayanu ake samun shi a galibi taimakon shekaru ake zuwa ana yi a ce boka ya zai maganin wani aikin wani boka din ya kwance wani boka din shi a zalimi ne ya yi aikin zalunci sai a je a ɗauko wani wanda ya fi shi zalunci ya kwance zalunci sa kaga a zalimi ya ya sallo ya samu sallo ya samu rinjaye akan wani a zalimi ke wannan shi kai tsaye wani haramun ne kamar da za mu zo mu karanta hadisi a gaba akwai abin da kuma yake shi wato a bai kai shirka ba amma kuma dai shi ba dan haramun ne kaman an samu daga baya wasu suna amfani da wasu abubuwa yau da gobe ta koya musu haka za ka gani musamman mutum sha yana son masu ma'amala da farautar nan za ka wani lokaci ai suna dan shan wasu abubuwa to abubuwan da suke sha wani lokaci akwai abubuwa na haramun ne yanzu kamar maciji wani lokaci za ka sun kama shi sun ci sun sai su samu jinin su da najasa da waye sun hada sun kwakwaba sun gyaggyara shi daga ba sai amfani da shi saboda idan suka je maciji na gani kawai a dole ya abin nan wani wani kusa kishi a tabiya wato wani ko lafin shi ne ma wani lokaci suna da haddafin macijin wani lokaci da irin wannan karantar haka da sauransu to kaga duk abin da zaka je ka yi a wajen waya kai maganin wani daji ko kai maganin wani samu na ajalu da sai da kayan fa'ida wani kazanta ko wani abu da ke na haramun to wannan lalle ya kamata a guje shi shi ma wannan haramun ne ko da bai kai shirka ba to kuma da yawa za ka ana amfani da wannan insha Allah za mu yi magana kan wasu daga ciki kan wasu daga ciki akwai abin da kuma yake wato an shi din wato za a yi tawakkufi sai an ji an yi bincike daga cikin abin da wasu suke sun yi bincike sun gano suna fara kamar wato kura an ce kura akwai yadda suke mata wanda aka mishi sihiri in ya ci to duk wasu abubuwan da aka mishi ko suna wannan wannan wani wasu yadda shahidi bin ahliya su ne suke fara suke fada haka wasu daga cikin malaman kula ba suna faɗi banda wannan akwai abubuwa da yawa insha Allah da muka zo gaban za mu faɗa al'amuhim da duk abinda baka tabbatar ba halal ne ko haram ne to kai tsaye ba za ka ce halal bane ba za ka ce haram bane sai ka je kayi bincike ka ga ya suke yi idan dalilai na haramci sun bayyana a gare shi ka fuskar da shi da ne cewa haramun ne in kuma dalilai na halacci sun wato sun wato nuna sun fito fili a abin sai ka ce to wannan halal ne ba iya ba ne za a iya zuwa a je a yi abinda kuma ba a iya ganowa wato abinda kawai shi ne a tawakkufi wasu suna cewa wai abinda ba a gane ba na harkar kuyan nan akwai tauhidi ko kuwa akwai unsur tauhidi a ciki sun ce to babu lafi inda larura a wannan ba za a faɗa haka ba saboda a galibi muna mu'amala ne da halittu da mun san cewa galibin lamarin su lamari ne da yake da alaka da rashin tauhidi a jalu galibi da barusu lamari ne da yake da alama da shi ko har ma mala'ikun ma da zaka wani zo da wani abubuwa ka ce wani kaza na iya koran mala'iku ko kuma yana iya kawo mala'iku to wannan in baka da nassi kai ba za a karba ba saboda wannan abu an gina shi ne akan sai an baka labari in an baka labari to in ba baka labari za ka je ka gado in tajriba tajribi kuma kai tajriba ce kawai wata yau da gobe ne trial and error ne kai haka samu trial success to kaga wannan yana bukatar dalilai ka fito fili ka faɗa in ba haka ba dole a tawakkufi in ba ka ba zai zama ayyukan duhu kenan ayyar zama bai kai sun haka ina gani ya kamata a rika yin warau ba kawai a ce wasu larura wasu da ba a gane cewa abin haramun bane ba a ji aikata haka saboda larura kamar da wasu malamai suke faɗa wannan gaskiya ba zai zama haka ba a mana yace an jabir hadisi daga jabir annahu su'ila anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam su'ila anil mushra manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi akan wannan wato annushira din wannan wato abin da ake yi na kokarin kora ajalu fa qala sai manzo Allah ce hiya min amali shaytan wannan yana daga cikin aikin shaytan inji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam mala sarawahu ahmad imam ahmad ya rawaito wannan hadisi bi sanadin jayyid da sanadi wanda yake kyakkyawa wa abu dauda da imam abu dauda wannan hadisi da malam ya kawo imam ahmad ya fitar da shi a cikin littafinsa kuma ta hanyar imam ahmad din shi kansa abu dauda ya fitar da shi الإمام عمر بن حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عقيل بن معقل قال سمعت وهب بن منبه يحدث عن جابر بن عبد الله قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال هو عمل الشيطان ولا إسناد نسي إسناد نياء البنكة عقيل بن معقل بن منبه اليماني ذكر عليه الإمام أحمد ليحيى بن معين ثم وفق عشيش ابن حبان ابن شاهين كما سأل أمبهي أتين لتتفاصلنا الثقات وهب بن منبه كما babban tabi'i ne dan uwa dan uwa ga Hammam ibn Munabbih alƙali ne a garin Sana'a shi ma da yawa daga cikin malamai sun sun wakaka shi ya daga cikin wanda Allah ta ba shi ilimin makana a Taura da Injila da kuma da kuma yanzu kuma lamun malami a musulunci kuma don haka galibi a tafsiri ana samun ruwayoyin sa da yake ruwaitowa yana fassara wasu ayoyi a abin da ya sai da Taura da Injila sai ka da abin da ga Wahab ibn Munabbih ya faɗa to bai da bambanci da abin da Ka'ab al-Ahbari ya faɗa ya samu shi ne saboda kusan yaman akwai an kitabu sosai a wurin su nasara na jira da sauransu aka kafa daga wannan lahiyar suke saboda haka abinda aka samu na tafsirin wannan bawa Allah ce in dai ba a samu nasi ba ra'ayinsa kawai maganarsa to wannan ya daga cikin abin da yake sani na wannan atawara da injila ɗin shi ma tuka ne abu zura al-ijli an-nasa'i ibn hibban sun wato wafaka shi da haka wannan islami ne sahihi mala ce wa isnad bi sanadin jayyid sanadi jayyid jayyid kamar ya dan sako bai kai sahihi ba kamar imam kamar mala ya bi abin da shi al-hafiz ibn hajar ya faɗa shi sadu to amma babu wani abin da zai sa shi sadu gaskiya saboda ma ma ba wannan bane ba sadu bane fika ne imam muhammad da imam yahya bin ma'in sun waka kashi saboda haka ya ya kai a ce mishi wato as-saduq mazala ana yace an tambaye shi akan an-nushra wannan wato ruqya da ake yi sai manzo Allah ya ce wani yana daga cikin wato aiki na shedan wani wani zai iya ganin cewa anan kaga manzo Allah yana hana duk wani aiki na ruqya ce sai zama wannan al adin jinsiya ce manzo Allah yana magana duk wata jinsi na ruqya da za a yi to duk wanda ya fahimci haka kaga wannan kusuri ne saboda da yawa yanzu ana samun wasu wasu ƴan uwa ahlus sunna suna kokarin cewa a ta ruqya da ake yi mutum ya ce karanta ayatul kursi kafa bakwai yace to ina ka samu wanda sai da kace akan ayatul kursi kawai kafa bakwai kuma ka ce ya ce a zo a samu wani ganyen magarya ko wani abu ai kaza ai kaza ai kaza ai kaza ce wannan duk ina aka samu haka ai babu wani sha'ani ne na na sihiri da sha'ani na kwakwamai babu wato tajriba a ciki to wannan ba za mu zo insha Allah mu magana yadda suke dauka abu ba ba haka yake ba kuma malamai ba su fahimci wannan abun ba insha Allah shi ba za mu zo mu magana sai dai ya halatta a samu tajriba din amma kuma akwai bawali akwai wasu gajinan da ake bayarwa wasu shiriya da ake bayarwa ba wai a kai tsaye ba saboda haka adam malamai suka ce annushira da mazala ba mazala na maganar jinsin dangin wato rukuyen baki ɗaya ba saboda ai mun san cewa mazala yana da kasa rukuya da ba yana mun da ba to kaga ai kamar shi ba ya nuna cewa nushirin ba kowane ne yake haramun ba sannan kuma shi kansa mun samu a wani a wani hadisi a wani hadisi ya ce la ba sa bi ruqa ma lam takun shirkan babu ne bi ayi ruqya mutakar ba bai zama shirka ba kaga kuma wannan magana ne nasa sai da zai rage ma wannan hadisi karfi da yace wannan aiki ne shirka sannan kuma mun samu wasu da wasu sahabbai sun yi ma wasu mutane ruqya da fatiha mazalla kuma ya iya yi su aka haka ya tabbatar da su da haka anan annushirar da mazalla ke magana yana magana wato ruqya ne ruqya ce wacce take ta haramun kwance sihiri da sihiri misali wanda shi da bazara ke magana da daga cikin aikin shida shi yasa malamai suka ce annushra anan lil ahadi bihi al'adu bai ne shi wato yana maganan wannan abin da kuka saba kuna yi ku a jahiliyyar ku na kwance sihiri da sihiri wanda shine haramu amma kwance sihiri da ayoyin ayoyin qur'ani kwance sihiri da kuma hadisai da manzo Allah azkar dinsa kwance sihiri da wasu abubuwa wanda aka jarraba aka ga cewa yana kwance sihiri wannan duk babu laifi za a iya yi misali kaga daga cikin yawanmu wanda suka fada wanda ka kabara cewa suna yin baita da sauransu za ga aya cikin su akwai wanda yake ya san ya san akwai abin da su ma yin ba su yace ka kabara ce ko tafari ba ko albasa ko wani abin wanda dai ban san ya suka faɗa abin ba sai ayi in dai ka ci wannan turanan mayan ya zama zai ka su kuni to wannan ya tabbata to kaga wannan tajarbar su ne tajarbar su ne su suka ga haka to yau da gobe ne to kaga wannan kaga ashe ba ba kowane mishira ne wato ba za yake hana ba akwai abin da za a iya gani za a iya sani ko ta hanyar tajriba gane cewa dabba kaza ko ajini kaza ko kuma shekaru kaza ba san irin wato abu kaza ba ka mu'amala da shi wata kila a samu su su bar mutum shi yasa wato Sheikh Suleiman alu Sheikh yake cewa al-alif wal lam fi nushra lil ahd bihi ay al-nushratu al-ma'buda yana magana wato ruqya da aka saba magani da aka saba da shi Allah ta kana ahal jahiliya sana'una ha wanda mutane jahiliya suke yi fiye min amal shaytan wala ya rabtin ake shaytan lan nushatu bil ruqa ba ana maganar wanda za a yi ta hanyar ruqya ba wa ta'awuza ta hanyar kula'uzai a shar'iyya da za a karanta na shari'a wal adwiya al mubaha da kuma wato magunguna na halal fa inna zalika ja'idun wannan halal ne kama qararahu ibn qayyim kamar da imamu ibn qayyim ya tabbatar za mu faɗi maganar sa insha Allah akbar mala ya ce waƙala su ila ahmad anha an tambayi imam abu rike cewa an tambayi imam ahmad gan kan wannan wato annushra din faƙala sai ce ibn mas'ud ya karahu hada ibn mas'ud ya kyamaci wato wannan annushar da ake yi mazala da ce annushra min amal shaytan sai aka tambayi imam ahmad kan hukuncin yin wannan annushra din a kwance sihiri da wasu magunguna to sai yake cewa ibn mas'ud ya karahu hada ibn mas'ud yana kin wannan abu wannan abu da kuke kira al-nushra kullahu dukkan sa a wannan abin da malamai suke dauka na maganar Abdullahi dan Mas'ud na cewa yana kin duk wani abu da duk wani sihiri za a kwance da hanyar magunguna wani abin da za a dauka malamai suka dauka shine sihiri wato kwance sihiri da sihiri da ake yi mutum ya zama wato kwance wannan laifin wannan wato ciwo da ya ga wani bawa na fama da shi sai ya je da shi wajen boka da ya kwance masa ko kuma ya je wani abu na haramu saboda ya kwance masa wannan wannan wato wannan wato wannan cuta din to wannan shine wanda abin da shi Abdullahi dan Musulmi ke magana cewa bai halatta ba tunda galibi Abdullahi dan Musulmi an yana magana ne da harshen yaren Larabawa na jahiliya kada idan an tambaye shi za a tambaye shi ne akan abin da yake an san cewa bai da kyau da ba a shari'a shi da aka tambaye shi kan wato laya aka tambaye shi kan nushra aka tambaye shi kan ruqya sai zama biyan yaƙi haka kamar yadda ibrahim naka yake rubutowa daga sahaba abdullahi da masud ibn abi shayba da sanadi sanan yake rubutowa daga ibrahim naka yake cewa kana yakrahuna tama'im wa ruqa wa nushra sahaba abdullahi da masud sun kasance suna kyamatan laya da ake sawa suna kyamatan ruqya da ake yi wanda ba na shari'a ba suna kuma kyamatan duk wani wasu magunguna da ake yi wanda ba na shari'a ba a wannan shine abin abin da abdullahi da masud ke magana ba yana maganan kowace kowane magani in za a yi ma mai sihiri ba ba Allah ka masa wannan haramun ba wannan ba shi ke magana ba kamar yadda malamai da yawa suka yi magana a kai insha Allah alhassan basri shi ma akwai maganar sa da ke cewa al-mushra min as-sihr wato magani da ake wanda aka basihiri aka musammu ba ce za a masa magani wani yana da shi ma sihiri din to wannan shi ma alhassan basri abin da yake magana yana maganan magani da za a bashi ta hanyar ta hanyar aje wajen buka irin irin wanda ya masa tsafa sai a je wani wani shi ma wanda yake aiki da tsafin sai ya je wato ya ya raba ya raba shi wani bawa Allah da wannan wato abin da aka mashi na samu ko ko tsari ko sihiri da aka masa to wannan shi da abin da shi kansa imamu al-hasan basri ke magana amma ba yana nuna ya haramta dukkan dukkan wato magani da abu da sihiri ba kamar da suke tsama ke kokarin su fada sai wani kamar shi kawai ya haƙura yaje taka da qur'ani kana masa maganin koyi wannan ba daidai bane akwai magunguna da a iya yi wanda yake a an gwadan jaraba ko an ga suna yin magani da a nan zan yi akwai magana na alhafi na mulfara da bin jauzi a cikin bayan hadisi da ya yi magana wacce take akwai kuskure a cikin ta daga ya kamata mu kawo saboda ta kan mini samu kwance magana ko lokacin a alhafi da ibn jauzi ke cewa an nushra hannu sihir an al-masuri shi magani da ake mai sihiri shine wato a kwance miji sihiri din wala yakadu yaqdiru alayhi illa man ya'rifu as-sihra da wuya ka samu wanda yake iya kwanta sihiri sai wanda yake ya iya sihiri din ko ya san sihiri din ba ya iya ba ya san sihiri wa ma hadha fala ba sabili tare da haka to babu babu laifi idan an kwance masa sihiri din ko da wanda ya san sihiri din ya zo an kai shi wajen wannan mutumin ya kwance masa sihiri babu laifi wannan magana wato ana daukar sa wato wasu na hujja da wannan magana wajen cewa babu laifi dan in alalura da za a iya zuwa da mutum abin sihiri a je da shi wajen wani bokan shi ma da kwance masa sihiri din so daga shi ya ce wa ma hadha fala ba sabili saboda wannan magana nasa akwai iskali idan abin da yake nufi a nan shine wato wanda ya san sihiri wato wanda ya san sirrin matsafa din ya san sirrin matsafa ya san kuma abin da shi ne in ayi amfani da shi ake kwace sihiri din duk da wataƙila ce ya dace yana sihiri amma ya tuba ko kuma a shi baya yi kawai dai zama da su ne ina zama a garin kamar misali abin da na kawo misali irin masu sana'a mai kan nan daga cikin yan uwanmu a Najeriya wanda garuwar suke fama suke fama da irin wani abubuwa za a ga wanda ke rayuwa a garin ya san wasu magunguna nasu ya sani ya san wasu abubuwa da aka amfani da shi to zai karya musu wannan zai kware laban wannan maitan nasu ko kurwa ce ko wani abu za a ga kurwan tasu ko kamar da suke faɗa to idan shi irin jauzi abin da yake magana shi ne wanda ya zai sihiri wato saboda zama da su ba wai dan yana sihirin ba ko ko a dacin yana sihirin amma sai ya daina to da ya daina da aka zo sai ya ga wannan bawan Allah yana fama da wani sihiri dacin ya san shi sai shi ai kuwa dacin da nake irin wannan aiki da sihiri din idan aka yi wani sihiri in muna son mu karya sai dai mu ɗauko wani magani kaza a bashi ana bashi kenan kaga wannan ya sani ne to in ya zama wannan shi ne abin da shi yake magana ban ya arifu sihira da ya faɗa nan wannan shi ne rubun sa to wannan babu laifi kwatan kwatan kamar yadda wani lokaci za ka wanda suke rayuwa a irin gari wanda ake maita suke ai in dai kana sun ta bashi kenan ka bashi wani ko ba san da suke cewa ba ko alwasa ne ko tafarwa ba san ya suke faɗa abin ba za ka je suna yawan faɗa sai in aka amfani da shi za a gani da zarar mai irin wannan mai san ya zo za ga ya baka wani ya ya baka wani kaga wannan zai yana baka ba da matsayin shi bayan bane saboda yana gaya maka ne saboda zama da su saboda ya san su to idan wannan shine nufin ibn jawzi cewa wala fala ya kabi wala ya kabi yaqdiru alaihi illa man ya'rifu sihra ai ai wanda ya zauna da su ya san sirrin su to wannan kaga babu laifi amma idan maganar sa ya gina ta ne akan wasu maganar wasu daga cikin yan hanabila dan akwai wasu daga cikin yan hanabila suka tafi cewa ya halatta a kwanta sihiri da sihiri sau da rura wannan wasu daga cikin malamai da yan hanabila suka faɗi wannan magana suka gugun fahimta ba wasu magana da aka samu da imamu ahmad imamu ahmad an rawaito daga wajen sayar cewa ya ba da rahusa za a iya yin annushira to shi na husan da yake bayarwa shi ne annushira wanda yake na halal din irin wanda sai mun kai su magana a kansa wato a ji a sama a wani abin sun yi sai an gane cewa to sun yi da aka amfani da ko magariya ko wani kaza ko kaza ko kaza ko tafafiya yanzu dai abin da suke faɗa dai aka yi aka amfani shi aka dan aka dan daddaka ko aka mai shi bari aka bashi aka sa a ruwa ya sha ko wani abu zai kwace shi wannan sihiri din idan irin wannan ne shine Imam Ahmad yake cewa to babu laifi amma su suka mashi kuskure suka ce har wanda yake da haramun zaka ka suke cewa babu laifi mutum zai zuwa kwace sihiri da sihiri saboda nuna wannan kuskure ne idan kuma irin dauzi shi ma ya zo za a yi waɗannan kanabilan ne to wannan kuskure ne da haka duk wanda ya hujja da maganar ibn jauzi idan wannan shi ne nufin sa to wannan shi kashi ibn jauzi kuskure ne ya kamata a fahimci haka banda wannan abin da suke rawatar daga imam ahmad bin hanbal akwai abin da aka taba gaya wa imam ahmad cewa wasu daga cikin mutane idan an mutu sihiri ko ko ya da wato shafa na ajami sai zo sai su saba wani wannan masaki da ruwa a ciki ko zai sa hannun shi ne kuma ne suke yi a cikin wannan masakin kawai sai a ga wani kuhu ko wani abu ya dan bayyana ko ne shi wanda ya sihiri ko kuma dai alamar cewa ne za a ga cewa shi sihiri aka mushi ba ba wanda aka gaya mushi wannan magana sai a kawai ka kaba hannunsa ko rigansa yake cewa ni ba san da yawan abin da kake faɗa ba ko sai suke cewa to kaga ana wata wakufi yayi to tunda ayi tawakufi ba su shike dan babu laifi za a iya zuwa ayi so larura to ko da tawakufi yayi ba ba ba shi halattawa ko haramtawa ba mazala kai tsaye yakin ce ce min amal shaytan ya kira wannan abun amal shaytan sai ka wannan nasi ne sahihiya balle kuma imamu Ahmad shi ba haka ke magana ba ya faɗi cewa ni ba sa abu da kuke magana ba wata kila ya faɗa saboda yana yin su inkari to yana musu inkari ya cewa wani abu ba daidai ne ba wani lokaci an an gaya maka wani abu in ka kaɓa riganka wato kamar kana da cewa wannan ba magana ce ma da ake kwanto ba ko kuma ya zama da imamu Ahmad abin da yake magana yana magana cewa ni ban fahimci wannan abun ba sai kuma kun ƙara mun bayani sai ce to ban sani ba to abin da ya tawo ko ba ku ba ku gina hukunci a kansa bayan kuma da nasu sarihiya da maza da ke cewa wannan aikin aiki ne na na shedani saboda haka abin da irin jauzi ke faɗa cewa wato wa ma zalika fala ba sa bihi wannan magana ce na kuskure in ba wannan shi zubar su cewa ya halatta a kwata sihiri da sihiri wannan magana ta magana ce na kuskure ba za a ba za a wato sallama masa ba kuma imam ahmad abin da ke taƙiƙi shi ne ba ya halatta a je a kwata sihiri da sihiri ya ma zai yi haka bayan shi ke rawaito wannan hadisi na min amal shaytan shi ya rawaito amma a wurin ya rawaito ta hanyar sa yake rawaito ta hanyar Abdurrazzaq As-Sanani daga daga shi wannan bawo Allah Abdullah ibn Ma'asi ibn Munabbih daga Wahab ibn Munabbih daga kuma Ayabi dan Abdullah daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to haka manzon Allah Imam Abu Zurayh ya faɗi wannan magana wata take saka ka ba bayan shi ya rawaito hadisin قال شيخ سليمان wannan zan kawo magana da ɗalibin wato shi jikan malami da yake gyara akan wannan magana na wasu cikin hanabila yace wa kaifa yujizu ya imam ahmad zai halakta a ji a kwata sihiri da sihiri wa huwa alladhi rawa alhaditha alhali shi ya rawaito wannan hadisi innaha min amal shaytan cewa wannan aikin shaytan ne da kuma da muka fara shi ya rawaito wannan hadisi na wato wanda ke ta hanyar Abdullah as-Sanani daga Aqil ibn Ma'qil daga kuma Wahab ibn Munabbih lakin nan ma kana lafzul mushra ya wannan imam ahmad ya halatta ne saboda lafzul mushra mushtari mushtarakan bainal jaiz wallati min amal shaytan bainal jaiz wallati min amal shaytan wato za za a samu ana cewa al-mushra ana nufin wannan shaytan din ana kuma samu a ce al-mushra ana magana da bangaren kuma wanda ke halatta din to tunda yana iya wato zama ana magana na halal ko na haram sai zama imam ahmad shi halal shi abin da ke magana na halal wara au kada ajaza nushrata sai suka ga cewa imam ahmad ya ce halal ne ayi nushra wannu annahu kad ajaza lati min amal shaytan sai suka ga cewa imam ahmad yana halatta wanda ke shaytan ne shi kuma ba yana halatta ne shaytan bane wa hashahu bin zalika Allah ya kare imam ahmad da haka imam ahmad bai halatta abin da ke shaytan ba shi abin da yake magana na halal din ya ya yake halatta maka in zaka je kai in zaka je kai wasu magunguna ko wasu abin da ke tajriba ne aka gwada aka gani yana yi to babu laifi a zaka iya zuwa ka je ka sarba wannan da yayi insha Allah na na haka haka haka wa babin da ruwa waje ya suna bin wani ra'ayi na waɗannan malamai tsinaru to kaga wannan wannan mafi karancin abin da zai gadar shine irin jahilai a cikin su sai ka ganin cewa to babu da abin da bai kici ba ana iya samun wani abu da aya ba ta kici sai ka sai an je wajen masu sihirin ayi to kuma ubangiji zan saboda jarabawa zai iya zama shi ubangiji ai saboda sa ta halin ikrari suna cikin halin kunci zai iya zama ko da yayi ko ya amsa wannan bukatan tasu gaskiya abu da inganci shine a da a ce mutum ya je a kwace musu sirri sirri gwara bashi ya mutu wannan da imaninsa kawai ya fi sauki a ce wai a je kawai a kwace sirri sirri sirri sirri duk da wasu malamai suna magana cewa wai azabul larura tunda a iya zuwa amma gaskiya ba magana ba ya za a ce babu larura ba mu zana ya kira aiki aikin shedan wani aikin shedan ne sai da kuma sai mu je mu aikin shedan kuma wannan kana kamar kana halaka cewa to yanzu a rika samun wato wasu wasu da su dan zauna suna jiran ko ta kwana wani ta aiki shedancin sa amma dai ya kai zo yana ta mutane shi wani zai ce ko na taimako yake yi sai ya ce ko ta kwana ku je ku gama idan kala lahu kala rasul da ki sai ku zo sa to kaga wannan abu ne zai ta addini kuma mu ci gaba da mu kyautata imani ga Allah mu gaskata mu Allah ta'ala imanin mu mun na tabbatar insha Allah mu gaskata to wannan ba abin da zai gagari abinda Allah ta'ala ya saka mana Qur'ani ba ko abin da zai gagari a dikire da manzo Allah ya sanar shi da mu a a cikin sunna to da haka kwanje sun yi sai yi wannan haramun ne kamar yadda shi malam Sheikh Sulaiman jika malam yake yake rinjayar kuma wannan gaskiya shine abin da yake yafi sai ba ibn qayyim da su Sheikh Zaid bin Taymiyyah suna da magana mai kyau akan wannan insha Allah karatu mai zuwa zamu ka kawo sai mutum maganin shi kuma kaga farko shi sai da fara wata shi yace hatta ibn Taymiyyah yana cewa hatta malamai da suke danganta kansu da ilimi to sun zama ga maganin su ma a wannan babu saboda yanda abu ya ci gurguri gaskiya da kiyasa ci gurguri sai ga kuma malami ya zai ce maka ai babu liya babu larura zaka iya zuwa kawai da wasu abubuwa ka tira da gidanka da shi tana da gidan da kuma galibi an samu ne daga matsafa na nasarar da nan matsafa na sabi'awa galibi ba ka rasa masu rukuya irin wannan ko a ce aika wani abu za ka yi wani wanda kika san wannan a kaulan wani da kuke wajen matsafa sai su ce su a babu lalura ka kai wannan abin kawai haka idan ka yi magana ma sai ta aiku izalancin ku ke cutar da ku wani ma sai ce mashi da ma sunan sunna da yake wannan aiki wani da sunan sunna za an kai magana kan baya sai ce a wani a shi ahli sunna ne shi ba maganin sa daga sunna ne amma wallahi in ka je gamsha duba ke za ka samu abubuwa birjik irin wannan da shi tare da shi yana yi wasu rukuya irin wannan wanda akwai abin da ke kurakurai ne a ciki da yawa ko shi ba malami bane ma yan uwan masu rukuya ya kamata yayin da suke yin wannan abubuwa su je su wurin malamai wanda suka san tauhidi ba malami ne dai yana koyarwa ba in ma bai san wannan ba shi ma bai sani ba ka je mutum yana faɗa cewa da yawa daga cikin malamai da suke danganta kansu da fikihu an dinga samun su masa da karancin sani a wannan babu babu ruɗu yana da haɗari ƙwarai da gaske insha Allah a karatu na gaba za mu ƙara magana mai zurfi kan wannan ga magana ma na na ibnu sayyid ibnu sayyid shi ma akwai abin da ake rubutuwa na cewa wato kamar yana halatta shi sihiri din yana halatta wato kwanci sihiri da sihiri suna cewa suna kafa hujja da magana sayyid ibnu sayyid da magana imam muhammad da wani abubuwa da ake rubuta daga ibnu abdullahi dan mas'ud ne ko wane ne suna cewa saboda ya halatta a babu larura duk wannan malamai ba haka suke wato fasarawa ba suna fasara magana sai ibn musayyib da magana imamu ahmad da ma kowa wani da masu magabata a matsayin annushira wanda ke na halal wanda ke na halal ba wanda ke na amal shaitan ba amma ka ce kaza wai a babu larura ka iya yi bayan mazala ya zo ya ce min amal shaitan to wannan kana ba kalmin ta mazala ne kai tsaye mazala ta ce min amal shaitan da wannan aikin shaitan ne ai ya maka kaske nan wannan nasi ne sarihiya nasi na shi ba masalan jami'i ce an tambaye shi ne akan annusra sai ce min amali shaytan ina yana daga cikin aikin shaytan to ko kaga daga aikin shaytan kaga ba za ka bi kai ba wannan shi yasa malamai suke cewa ku wato kwanta sun yi da sun yi wannan bai halatta ba kuma yaushe mu da muka ce ma a ji a kashe mutum yana kuma yin sai ku sai a bashi ko sai ta kwana a yaushe a koma wajensa kaga wannan ayi magana ce wanda akwai kwamfakon ba a cikin a cikin ta kaga yana da amfani wata wata rana kaga za a ce akwai amfaninsa kuma kana zuwa zai yi to a wuto yanzu Allah ya kasa muku ya kuka zo waje na sai ga muku haka yanzu Allah yanzu yanzu zikirin da Muhammad ya baku kun kasa yanzu kun zo kenan kun je kun dawo ai yanda kuka je gaba shi kenan za ku akwai in an je gaba sun akan saka rikici a ce an ya wayan ba wato yanzu yanzu muku izgilanci ina muku kahafa ina cika muku baki to da kan eh shi wani muka ko ka ji ko shi wannan yayi wato wannan mara wato nasu ne ba ba na shari'a ba to kaga wannan bayan da za a yi zama hadar gaskiya kaji wato kaga kaga sakon shine ubangiji an yi an yi an yi kawo sauki bai kawo ba fa ya gaza kenan bana shi da ajiye shi zai iya yin to kaga wannan ba shi ya fasa daga wani ma ya kullu fa kada kafara ma uzira ala muhammadin ba kenan tunda gashi me an ce ma idan ka kanka kace a cikin abin da kace shi ko wato kafara da kafara suka yi da ubangiji wajen sani mutum ya fita musulunci to ina ka kace ubangiji ya kasa shi yayi kuma ai abin da yayi bai mun kore da gaske ina ganin kamar lokaci yanzu to ba ba ne insha Allah wannan ayi hakuri a nusar da shawaran ba kusa da cin maganganu da yawa akwai abin da za ga ake yi da yawa gaskiya babu a nusar nan masu rubuya su ma yanzu ko tasu ta same su za su ji abubuwan da za mu gaya musu su ji tsoron Allah waɗannan harkoki ba a cewa za ka yi mu'amal ƙwanƙwamai ƙwanƙwamai nan ba ganin su kake ba balle ka je ka ce za ka ɗauko su ka kama su ka je ka gwada su kana mu'amala ne da wasu ƙwanƙwamai da ba ka iya ganin su ba ka yi taɓa su to da kana buƙatar ka je wajen malamai da su san tafi su gaya maka ya ake yi annushira shi nushira ai duk kusan abu ne barbu min ruqya ne wani bangare na ruqya sai dai kawai lokaci shi annushira ana iya amfani da wasu magunguna ana ce kamar fa'idar magariya wani lokaci da su ce fafiya ko wani abu irin wannan dai haka suna amfani da shi wanda yau da gobe kuma da abin da ka zaya kana kaya jiki kana yi za ka iya fahimta wasu abubuwa ana iya samun wannan kaji magariya da waye da sauran suna dan hadawa ana kuma yin daidai din tunda kamar da zamu zo magana mai bayani akwai abin da ai yau da gobe za ka fahimci cewa mai matsafi masu tsafi irin kaza to ba san abubuwa iri kaza in aka kawo abu kaza yana karya musu tsafa wannan kuma ko a garin nan masu yin sana'a mai ta an san akwai wani abinci da ake ci an san da ka ci wannan abincin to wannan tsafin ne ya karye eh kamar da shi cewa kurwa kur a wani rana kuwa ko kuma ma ka ga in ma yanne ka da shi sai ga rana ya kasa kuni yana ganin ka ya tashi ya tafi wani saboda ka ci wani abin da baya so to ni ba sai na mata da suke faɗa ko ta falwa ne ko kuma albasa ne na mata ya suke cewa ne in aka amfani da shi wanda dai suke a gaba irin waɗannan kamar yadda ya sani ba sai mun faɗi sunayen su ba sun sanya ake yi Allah ta'ala ya tsare mu Allah ya tsare mana imanin mu abu da muka tarji Allah ya ba mu lada abu da muka yi kuskure Allah ta'ala ya fi mana insha Allah Allah ya sati mu Allah ya karatu kuma dai an gama an gama shuhudi ya sallah shi sati mu za mu iya karatu insha Allah eh na sama dai insha Allah wannan kuma ba za mu karatu ba saboda ana cikin wani wata ibada babba Allah ya karba mana ibada mu Allah ta'ala ya sa mu muna daga cikin da muka samu riba a wannan kwanaki masu albarka yan uwan mu da suke suka samu zuwa aikin haji Allah ta'ala ya karba musu mu kuma da muke muke ta kokari Allah ta'ala kuma ya karba mana Allah ta'ala ranakun da ake samu na farala na ranar arfa ubangiji ya sa mu a ciki Allah ya yafe mana Allah ka mana abinci a wannan kasa Allah ka mana abinci a duk inda muke abin da yake damu Allah ta'ala ya bada maganin sa tattalin arzikin kasa da ake ta fama da shi a wannan kasa Allah ta'ala ya kawo mana maganin shi Allah ta'ala ya azurta mu Allah ta'ala ya azurta mu azurta wanda ba za mu zo mu yi mishi mutunci ba wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh